ka'idojin lirabi din nan mana in kaga abin zai zaka kayatu kuma zaka ƙara samun gamsuwa ana ce ma barnamij din shine ahlal kalam ahlal kalam zaka iya download din shi ahlal kalam asali wani mutum ne ana ce mishi hayyubnu yaqban yayi mafarki ya kwanta ya ah ya kwanta ne sai mafarki ga shi wani Allah ya jefo shi a wata gona da ake ce mata madinatul kawa'id har kana zaka ganta da kanta zaka ganta mun ban wannan ko yau kana tura kana tura ma Mr YouTube ko Dr YouTube zai turo maka da bidiyon sai kai downloading insha Allah ta'ala zaka ba mu labari to jumlolin da muke tare da su zamu ga bangare biyu ko to ita kana ba ita ita ɗaya take wannan aikin ba akwai sauran kalmomin da suke irin wannan aikin shi yasa ka mana misalai da ya azdihamu shadidun cinkoson shine azdihamu overcrowding overcrowding overcrowding cinkoso cinkoson shadidin mai tsanani ne kun ga a kodike bari mu kare ke wannan azziha anna albaytu nazifun tifan mai tsarki ne kun ga afwan shukran albaytu gidan nazifun mai tsafta ne al azzihamu albaytu ko ne suka ce mishi mubtada marfu'un bi dhamma zahira shadidun nazifun ko ne khabarun marfu'un bi dhamma zahira to idan muka dubi jumlolin biyun da ke mukabalantar su zamu ga kana zihamu shadida kana albaytu nazifa yanzu ba gashi me ya faru kun ga ai an canja hukunci ko an yi ma shadidan nasba ko to saboda haka kana fi'il madin nakis azzihamu albaytu sai ka ce mishi ismu kana marfu'un da zamatin zahira ala akhirih ismu kana nazifan shadidan sai ka ce khabaru kana mansubun bi fatahati zahira ala akhirih ya fita sai misali na biyu asaubu kasirun tifan gajere ne albardu karisun sanyin karisun mai tsanani ne to idan muka duba jumlolin da ke gaba sara saubu kasiran tifan ya zamo gajere kafin lokacin magana can ba gajere ba ne ko to amma yanzu ya riga zama gajere sara albardu karisun sanyin ya zama mai tsanani mai shiga jiki sara sai ka ce fi'il madin nakis as-sawba al-bardu sai ka ce ismu sara marfu bi dhammati zahira ila akhirih asiran da farisan sai qarisan sai ka ce mene khabaru sara mansubun bil fata ala akhirih mansubun bil fata ala akhirih mansubun bil fata zahira ala akhirih ya fita to Allah ya fahimci da kenan waye ne nasba anan sara ita ce ta yi alkhadimu kawiyun ma'aikacin kakarfa ne al'amilu nashitin mai hidiman kakarfa ne al'amilu ma'aikacin nashitin mai kuzari ne ana nashitin i'm very energetic energetic mai kuzari shine nashit laisa alkhadimu kawiya ma'aikacin bai zamo mai hidiman bai zanto kakarfa ba laisa al'amilu nashitan ma'aikacin bai zama mai kuzari ba kafin mu ci gaba sara takan zo da ma'anan kana kun gani kun aliman na'am to sara takan zo da ma'anan kana mun gani kamar nan sara sabu kasiran bi ma'ana kana sabu kasira yawa akwai wasu fa fawaid ba da dama fa muna gajartawa ne ba don komai saboda me saboda yanayin lokacin namu in kai bincike sosai cikin littafin malamai kuma ka je ka ji daga malamai har yanzu ni ma nakan je zauri in zauna in ja baki a fassara mini yawwa ku sani dai ilimin da baka kaiwa karki ko mun ka saboda haka yan uwa mu zabura makarantu na laisa fi'il madin naqis الخادم العامل اسم ليس مرفوع بضمة ظاهرة على آخره قويا نشيطا كون ليس خبر ليس mansubun bi fatati zahira al akhir to sara ta yi aiki kashi biyu ta yi nasaba ko to wajen ma'ana ko me me me take fa'idantarwa ita ma tana fa'idantar da irin abin da kana nake yuna tahawul to sai sa laisa me take fa'idantarwa ta wajen ma'ana korewa annafiyu laita fi'ili ne wanda yake fa'idantar da mene korewa bai zamo ba mun fahimci wannan ko ta jihar ta sashen lafazi yarfa'an al-mubtada wa yansibna al-khabar ta sashin ma'ana kuma to kowane nan nashi aikin da yake yi annahimu maridun mai zari mai cin abinci da yawa annahim kenan marid mara lafiya ne eh tarbiya ce sosai kaga dole ne mutum ya guda aljawu mumtirin yanayin saman mai zub da ruwa ne asbahan nahimu marida mai zari ya wayi gari mana ya shigo cikin sabahi cikin safiya lokacin safiya yana mara lafiya asbah aljawu mumtiran to asbah din nan sai ka ce fi'il madin naqis ko kuma ikhwatu kana sara ita ma ikhwatu kana laysa ita ma ikhwatu kana in ka takaita ko ta wannan wajen ko fi'il madin naqis duka ko ne zaka mishi zaka yi mishi rabi haka النجم الجو اسم أصبح مرفوع بضم ظاهر إلى آخره مريضة ممطرة خبر أصبح منصوب تمنين أصبح تفائدا تر توجمعنا كن غاني كو أفادت كلمة أصبح التحول من زمن إلى زمن domin ya ce asbaha ma'anan shi ya shigo lokacin safiya me ke fa'idatar da haka wacce na alhamza din wata mutum ya ya ya ya na tanakkara ya juya daga wani hali zuwa wani hali ya tashi daga wani hali zuwa wani hali shi ne abin da take bayanantarwa ya waye gari kafin ya waye garin dan makenan yana cikin wani yanayi yayi ko na dare to yanzu ya taso daga halin dare yanzu ya shigo cikin halin mene safiya shine ma'ana to da can ke na ba sa cikin da can ai ba su zamo ba ikwanan ba eh still dai kaga tayi wannan aikin insha Allah ta'ala mun bincin na kuma malamai barakallahu fikum na'am al'amilu mut'abun ma'aikacin abin gajiyarwa ne az-zaharu furan zabilun watan fulawa zabilun ta yi yaushi ta yankwani wiser kenan wiser it's wisers amsa la'amilu mut'aban ma'aikacin ya shigo lokacin maraice mut'aban abin gajiyarwa amsa zaharu zabilan to amsa sai ka ce ikhwatu kana al'amilu al'azharu ismu amsa mut'aban zabilin khabaru amsa jama'a mu fahimci wannan ko to yanzu mene menene amsa ta fa'idantar ita ma ta ta fa'idantar da mene madalla tahawul shiratuwa daga wani hali zuwa wani hali wannan alhamzan ita ce ta fa'idantar da haka hamzatun naqli kenan yana da kyau mu samu littafan sarrufa insha Allah ta'ala kamar su durusu tasrif na Sheikh Muhammad bin Abdul Hamid kamar su ga littafan zaure nan akwai murwus sadi murwus sadi littafi ne wanda aka yi shi da uslubi na waƙe mai shayar da mai kishin ruwa ɗaya daga cikin malaman Kano akwai wanda ma ya sharkin ta shirgi mai kyau murwus sadi Allah ka samu dace sannan kuma sai jimlar ta gaba algamamu hadari ko to giragizan kasifu masu duhu ne a shari'u muzdahimun hanyar kuntatacce ne abdahal gamamu kasifan girgizan giragizan jam'in gaimu algaimu shine mufarkinsa algamam jam'i kenan ko to adha algamamu kasifan na'am girgizan sun shigo cikin lokacin hantsi alhalin suna mene suna masu duhu kenan sun ciratu daga wani hali zuwa wani hali me ke nuna mana ciratuwan algamamu din da shari'u shine daga wani hali zuwa wani hali shine abha algamamu asharu ismu adha kasiban muzdahiman khabaru adha ya fita ko madalla kada mu manta fa kun ga ai duka waɗannan kana sara sai mene asbaha amsa ga abha mun gani ko kowannen su fa fili mabi ne kuma kowannen su yana da mudari'i da amri wanda suna irin wannan aikin su ma kana yakunu kun sara yasiru sir asbaha sai ka ce yusbihu ba yasbahu ba tunda ya zama mai harfa hudu ko asbaha yusbihu za ka ce amurin sai ka ce mene asbih sai dai idan aka zo amurin su to ismin su lamiri ne mustatir sai dai ka ji kawai khabarin kamar misali kun sai ka ce mene aliman aliman sai ka ce khabaru kun kun fi lamurin wasu muhu ضمير مستتر فيه جوازا تقد... آه فيه وجوبا تقديره أنت عالما سكت مني خبر كن زما iya share kanan fa za mu gani musamman a gaban lau iltamis walau khataman min hadidin ai walau kana khataman min hadidin za mu zo cikin da alfiya insha Allah ta'ala alaikum salam na'am jamil jidan ita lesa ita ce ba ta da jamida ce ita ba ta jujjuya ba ka iya cewa lesa lis lis ba ji daga laraba ba lesa lesa ne kawai jazakumullah khaira algaimu eh na'am sai mene kamar sauran asbaha yusbihu asbih amsa yumsi amsi adha yudhi adhi da fataha ba adhi ba idhi ba in ka ce idhi to wani ma'ana ne fa zai ya canja to sai kuma na layya kenan ilayya to Allah alam na'am ina ni almataru gasirun ruwan mai yawa ne algubar sa'irun uran na warwatsuwa sama zalla almataru gasira zalla algubaru sa'ira zalla sai ka ce ikhwatu kana kun gane ko almataru algubaru ismu zalla gasiran sa'irin khabar zalla kenan zallanin ta yi aiki kashi biyu na farko ta yi rafa da nasba ko? ta wajen ma'ana kuma tana nuna ɗaukan lokaci ne da wani abu kan yi a cikin wani hali ƙoran ya ɗauki lokaci a warwatsa a sama na shi ne zalla fazaltum ta fakka huna kamar daɗewa ɗaukan lokaci almuksu fi zamanin mu'ayyan mun fahimci wannan ko? ko kuma makamancin haka na'am a da bambanci da sauran a sosai kuwa da bambanci da sauran ita takan dauki wani lo takan dauki wata tana nuna siffantuwan ko mubtadan ya dauki wani lokaci mai dan tsawo yi ayyanantacce a cikin wani hali me halin shine abin da kabar din ke nunawa ya ɗauki ruwan ya ɗauki lokaci yana zubowa kaɗan ko da yawa sai ka duba gaziran shi ne zai ce justin abin nan halin mun gani allahu alam almisbahu muttaqidun fitilan na kunni almaridu muta'allimun mara lafiyan na jin radadi batil misbahu muttaqida fitilan ta kwana mene a kunni batil maridu muta'alliman bata sai ka ce fi'il madin naqis ko ikwatu kana almisbahu almaridu ismu bata muttaqidin muta'alliman shine kabar bata yan uwa idan ma mun rinka karanta ka'idojin da kyau a bahasin da kyau zaka iya gano ayyuka na ma'ana ta wajen bangaren ma'ana na waɗannan addu'atun bahasin nan yana da kyau a karanta shi mutum ya karanta shi dalla dalla datsan da zan to asbaha ba ta anan tana nuna menene kwana shi mutum tana nuna sharatuwan wani abu daga wani hali zuwa wani hali mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace tadkhulu kana ala al-mubtada wal khabar kana suna shiga mubtada da khabar fa tarfu al-awwal sai sima na farko rafawa yusan masu ma sai a kira shi wajen ligarabi da cewa isminta wa tansubu thaniya wa yusamma khabarha sai sima suna na biyu nasba sai a ce mishi khabar din su mithlu kana fi ma takaddama ko kuma ka ce sara da laisa da asbaha da amsa da azha da zalla da bata mithlu kana fi ma takaddama su ma kaman kane ne wajen irin bayani da ya gabata aikin da suke yi ya fita wato sama hadhil af'al akhawatu kana waɗannan af'al ana ce musu akhawatu kana li kulli fi'lin min hadhil af'al mudari'un ko ni fi'li daga cikin af'al nan yana da mudari wa amrun da amr ya amalani amalal madi waɗanda suke aikin irin fi'li madi illa laysa sai dai banda laysa illa laysa sai dai banda laysa fala yati minha mudari'un wala amru ita ba za ka ce laysa laysa laysa ba na mene eh laysa fi'l madin ne laysa ba fi'l madin akwai waɗanda suka ce laisa harafi ne in kun duba cikin kadarun nada wa bal sada ibn hisham di yaka kawo su ya bibbige magana kan su alaikum salam tala eh wata kira'a laisa albirra wata kira'a laisa albirru ko yawwa to bacin dai kai abun nan akwai inda aka akan yi amfani da akan mai da isminta da mini mustatiri to kaga automatically za ta yi nasu kenan idan kuma aka zo da ita da malan fili kawai filin da ke gaban sunan da ke gaban da zai zo marfu'i ne kawai bai bukatar kabari kun ka mun gane wannan ko za dai mu zo insha Allah ta'ala za dai mu zo insha Allah ta'ala na'am inna wa akhawatiha inna da yan gonta kana wa akhawatuha suna makabar ne nasba ko to yanzu aka san aikin kana shine inna suke yi amalu me me alfi batum na alfiya na'am to idan ka ce muhammadun na'imun sai ka shigo da kana za ka ce mene kana muhammadun na'ima idan kuka zo da inna sai ka ce mene inna muhammadan na'ima inna muhammadan na'imun jama'a ya fito mun ga aikin take ko ita inna idan ta shiga mubtada take ma nasba da ita da ƴan uwanta sai ta mubtada nasba kabar kuma sai ta bar shi da rafa to ga misalai nan aljamalu saburin raƙumin mai yawan hakuri ne ko mai hakuri ne alharamu kadimun haramin tsoho ne innal jamalu saburin innal haramu kadimun lallai raƙumin mai yawan hakuri ne lallai haramin tsoho ne to anan inna ta yi aiki kashi biyu ta yi mamuta da nasu ba ko ta yi marfa khabar rafa to idan ka zo a ta wajen lirabi suka ce inna na'am harfu taukidin wa nasbin harfu taukidin wa nasbin kaga ta wajen lafazi ta yi mene ta yi ma mubtada nasba ta wajen ma'ana ta bai din da mene taukid emphasis karfafawa mun gane shi ko ta bai din da taukidi innal jamala saburun innal harama qadimun الجمل الحرم اسم إنا منصوب صبور قديم خبر إنا مرفوع الامتحان قريب وانا همزة توصلني الامتحان الاستعاذة الاستفتاح دعاء الاستفتاح kun gane ko listiraha jilsatu listiraha saboda hamzatul istifham ne al-imtihan sabanin al-imtihan الامتحان قريب جربان نفركسا الزهرة ناظرة فرم ميكوني وجوه يومئذ عفوا كافرنا فلن الله ملك سركي ولقاهم نظرة سرورا to nadara anan yana nufin kyau ne alimtu anna limtihana qaribun na fahimci cewa jaraba na kurkusa yasurruni anna zahrata nazira to anan anna ita ma tana fa'idantar da abubuwa guda biyu ku duba anna ba ta zuwa farkon jumla shi yasa ko ga an ka mana alimtu da yasuru ne amma wajen inna ita inna tuwa inna inna tana zuwa ne fi bada'il kalam ko da wa ba'da alqawli wa mashtuka minhu to da kuma ba'da ala ko kadis nan bi kamar din da muka dan yi shi a cikin nahwu a al-fatu bin malik alimtihan az-zahra suka ce ismu anna mansubun bil fatha قريب ناظرة خبر أن مرفوع بضمة الظاهرة to annan ta yi aiki kashe biyu aikinta ta wajen lafazi mai ta yi ta yi nasuba ga mutada ta wajen ma'ana fa ta yi taukidi jamil jiddan ta yi taukidi haka ita ma inna al'asasu kadimun alkitabu ustazun al'ustazin littafin ustazin malami ne alkamaru misbahu fitilla alkamaru wata fitilla ne a misbahu fitilla ne ka annal kitaba ustazin littafin kaman malami ne kun ji fassara ka annal kitaba ustazin littafin kaman malami ne ba za ka ce littafin malami ne ba kaman malami kaga akwai tashbihi kenan akwai comparison to saboda haka ka annal kitabu ustadun ka annal kamara misbahun ka annal sai ka ce adatu tashbih wa nasbin kaga kaga an ka anna ta fa ita yin aiki biyu na farko ta yi nasba sannan kuma na biyu ta fa'idantar da mene kamantawa tashbihi comparison tashbihi ka anna adatu tashbihin wa nasbin kun gani alkitaba kamara ismu ka anna ustazun miswahun khabaru ka anna shikenan alaikum sallam abin da ya fi shahara shine tashbihi tashbihi min hadha min hadhihi al-ma'na insha Allah a kamantawa ne ka doma nan ok sun saboda ta zo da annan mai shadda ba kun ga mun gama karatu akan ta ko ana takbibin ta mako ka allam ta gani bilansu alafasu shine furniture kun sa turanci ba a cewa furnitures ko kalma ce wacce take a lafazi singular ne amma ta wajen ma'ana tana fa'idantar da jam'i ne insha Allah class din mu na English da nan zuwa insha Allah ta'ala ai na ma malam ne malam ya fam din nan ya bi dogo alhamdulillah to ga famta saboda haka sai mu shirya class na grammar da pronunciation insha Allah ta'ala ai Allah dai ji mu in ka kalli turancin mu ne gaskiya watan alkafira muke kawai muna karanta spelling wata mata ta ji wata ta karantarwa a wani wata primary school haida a ce ciwon kai haida a ce su kuma yana suna hansa haida a ce ciwon kai haida a ce headache kai Allah shi kyauta Allah shi kyauta akwai wani abokina ya yi nce to sai yi teaching practice alhuda-huda to islamic arabic ya karanta na'am to shi ne wata rana ya je teaching practice sai aka turo supervisors da suka zo shi kenan yana duba sai ya hango wata ƙida kuma ga kai mana abu dai ya ce alhamdulillah kiristan aka turo masa shi kenan ya juyo ce mai yaran to kowa yana su duk wanda ya min abin da yake ba daidai ba ko bata min garkot dina to sai na ci uban shi sannan kuma duk wani abin da ya shafi larabci ku jeho mini shi kenan sai rubuta alfa'il bayan ta shigo alfa'il subject mai aiki ko shikenan ita kuma sai ta ji bayan can ta zauna malam ya shiga larabci ya dauko wancan kalmar ya dauko wancan ya hada ta ya maneji yi shi dai gaskiya mai sa shi dai kawai na larabci shi dai kawai shi kenan sai wani yaro ya ta yi miki ya ce ya shek ya ce na'am ya ce ma ismi ce jamilu jidda jamilu jidda sabulawu sabulawu sai ka ji rap rap rap rap an yana ji tafi kaga da hauko can aji ya tsik ya ci gaba da karatu mana ya ɗauko wancan kalmar da kalagwaja ya haɗa ta da wancan da ke ta can shi ke da sai wani yaro ya tashi ya ce ya shek kai fa usalli wannan ba tambayar fito ba ne ta me gane su nawo malami ya ce jamilu jiddan jamilu jiddan sabula hu sabula hu ike nan can bayan ta gama sai ta fito ta kira shi ta ce kai very this is very good you are the you are the best teacher i ever met ita shikenan sai bayan ya bamu wannan labari su nake cewa to an yi baya su nake mai yaran yaran ko kuma ita nake mai dariya ba ni kai nake mai dariya yace ko sai ce sai yace me kake nibi da sabu lahu ma'ana yace ma'ana ta fa musu to ai ka ce ai mai sabu sabu ne a jeru yace haka da fara yace inna allahi yuhibbul ladina yaqatuluna fi sabilihi saffan saffa yasifu saffi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah cikin malam ba ya ce wai da malam ba wani ya zo aina na ciwo ba da Allah ka samu dace Allah kai bar jagora so yan uwa yana da kyau in an ce kana da certificate akan kaza kai ko da ka ci jarabawan ka gama ka fito je ka samu dan lokaci ka kada training din kanka din abun kunya ne a ce ka zo an da ke ka karantar da yara ka kasa ko makamancin wannan Allah ka samu dace to mu yanzu muna inna aka wata hako na'am albaiki jadidun gidan sabo ne lakin al asasa qadim sai dai kayan gidan tsoho ne al asas kaga lakin da tumishi nasu ba ko shabbatin naru wuta ta taso lakin al khasa'ira kalila sai dai hasaran kadan ne to shahid mu shine lakin al asasa qadimun lakin al khasa'ira kalil lakinna a da aka ce albaitu jadidin gidan sabo ne da an ce wal asasu kadimun amma kayan gidan abin nan afwan da aka ce gidan sabo ne kila wani ya zaci menene kayayyakin gidan masu sababbi ne to sai aka zo da kalmar lakinna da kuma ibadan al asasu kadim dan amine dan a ya abin da ake ce mishi alistidrak wai ma'ana shine a taƙaita fahimtanka ga abin ga ma'anan da ake so a kawo maka kun gane ko istidrak kamar shine cin gyara an yi ma wani istidraki an yi mishi gyara ma'ana abin da bai abin da bai kawo ba ko bai faɗa ko akan sa ba ko ya bayani ba daidai ba to yanzu ga wani yayi mai gyara take ce kamar yadda attirazul muallama ko yayi ma mai baikuniya attirazul muallama yayi ma baikuniya ya mishi istidrakat a wurare daban-daban ga mustadrak jamil jiddan jamil jiddan na imam hakim akwai mustadrak na dayalisi gare sun dai mustadrakat din suna da yawa sai musulun shi ma da nashi sai dai ba shi da yawa ne ko to Allah ya ji kansu na'am to idan ka zo jin lirabi sai ka ce albaitu jadidin da albaitu jadidin da mutu da saban ne lakin da sai ka ce harful istidrak wa nasbin harful istidrak wa nasbin al asasa ismu lakinna qadimun khabaruha shabatun naru filo fa'il shabba fil madhi wa ta'ala mutanis wa hurikat bil kasr tika istakinina annaru fa'il lakinna sai ka ce mene ismu ismu a afuwa harfi distidrak alkasa'ira ismu lakinna kalila sai ka ce mene khabaruha ya fita alfakiha tunadija apple din apple shine alfakiha ko apple me sunan shi da wasu ne tufa larabci ne shi ma kanawa ne suka jure suka ce tufa amma dai didi larabci ne dai to laitar yayi laitar faki hata nabija ita laita tana nuna tamanni ne tamanni tamanni fatan faruwan wani abin da kafin ya faru da wahala za a ɗauki lokaci kamar wani ya kalli ɗanya apple ne ce ka kai co da ma dai apple ɗin ta nuna mun fahimci wannan ko to laita sai ka ce laita fi'ili ne fa fi'ili madi ne laita sai ka ce adatu tamanni ko in maka bis ka ce ikhwatu inna duk dai ne albakiya ta ismu laita nadija khabaru laisa to laita ta yi aiki biyu lafzi ta yi nasba ma'anawi ta fa'idan ta dimini tamanni a fadat at tamanni alkamaru tali'un littafi watan ya fito alkitabu littafin rakisun mai sauki ne mai arha laitar kamara tali'un kai can watan bai fito ba watan dai ma'ana kana nuna damuwa ne na rashin faruwan wani abu laifin kenan kun gane ko ko kuma fatan tare da nuna fatan faruwansa amma kafin ya faru zai wahala elita shababa ya udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'al mashibu Allah ka ba mu tsufan kyau ya laitahu sakata laitahu sakata jamil jiddan kaga ta nan laitahu sakata to ina ismu laita nan hu ina kabarinta sakata jimla sakata laitar kamar tali'un la'al alkitabu rakisun la'al alkitaba rakisun fatan watan ma'ana akwai fatan littafin ya zama mai arha domin la'alla ita tana nuna fata ne na faruwan wani abu wanda yake zai iya faruwa ita ko laita tana nuna fatan faruwan wani abin da ba zai iya faruwa ne ba malamin balaga su kuma wajen suka nuna abin da ma faruwansa mustahil ne kamar ya laita ni kuntu turaba yaya za mu rishi ta ban ya laita na nuraddu fa na amal salihan zai iya yiwa da su duniya to Allah ka samu dace la'alla al-marid yatna'imun al-kitab da marid ismu da Allah rakhisun na'imun khabaru da Allah inna wa anna wa ka'anna walakinna inna da anna da ka'anna da lakinna da laita da da Allah tadkhulu alal mutada wal khabar suna shiga mutada wal khabar fatansibul mutada sai su mutada nasba wa yusamma masma sai a ce mishi isma wajal irabi ko wa tarfu al khabara wa yusamma khabaraha wannan shine karken wannan darasi ko sai jarul ismi a darasi guda ɗaya rage ko jarul ismi yin ma suna jarra asali ga suna mu'rab wanda alif da lam zai shiga masa shine ya zama mai rafa idan ka ce alkitab to asali ka ce menene alkitabu ba za ka ce alkitaba ba ba kuma za ka ce alkitabi ba sannan kuma ba za ka ce alkitab ka daure kawai haka nan ba dole sai dai wasali ya bayyana tun masa to asali ga suna mu'rab sunan da ke daukan alif da lam asali ka ce mishi kaman ka ce alkitabu arrajulu alma'idatu mun fahimci wannan ko na ashurbiyu mun fahimci wannan ko to amma akwai waɗansu kalmomi waɗanda idan suka zo kafin suna sai su yi sunan nan wasali ƙasa kamar misali idan ka ce albait albait to idan ka zo da fi kafin bait din sai ka ce mene filbaiti mun fahimci wannan ko malamai kaga fi nan ta yi ma albait wasali ƙasa to fi nan akan ce harfu jarrin wannan kuma ismun majrurun bifi wato sunan da aka yi mishi wasu ƙasa da mene fi to za mu ga fidin nan tana aiki biyu ne to za mu ji aikinta nasal mataru min al-hisani min as-sama'i ruwan ya sako daga sama ya fi sama ku min al bahari da kifi na zuwa ne daga teku to anan shahidin mu shine min as-sama'i min al-bahari min ita ne ta yi ma as-sama'i da albari jarra wajen lirabi sai ce min ko kuma wajen aiki min ta yi aiki biyu na farko ta yi mene jarra mun gane ko ta wajen ma'ana kuma min tana nuna mafarin aiki ibtida'ul gaya daga ina ruwan ya fara zakuwa daga sama saboda haka min tana nuna ibtida'ul gaya ne ibtida'ul gaya wa kulu wa shirabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad kaga farin zaran zai faru daga menene al-khayt al-aswad har zuwa ina al-khayt al-abyad ko zuwa al-khayt al-aswad ko insha Allah jazakumullahu khaira to daga nan a wannan halin da yake zaka ci abinci kamar da yake da a to amma shahid din ma nan min ta yi jarra ta nuna mafarin abu kharajtu min albayti ila almasjidi min albayti na fito da kaina ila yan uwa wannan na daga cikin fawaid da zamu iya fahimtar shi a cikin karkashin ilimin usulul fiqh domin ciki akwai inda za ga an kawo maka waɗannan adawa din ana kokarin fitar maka da hukunci hukunci Allah samu dace to min sai ka ce harfu jarrin al-samai al-bahri sai ka ce ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu zahira ala akhiri shikenan ka gama ya fita yanzilul jindiyu anil insan annam jumla ta uku sa'al jishu ila al-maidani rindinan sun yi tafiya zuwa ga fili saratil mashiyatu ila al-haqli macijiya ta yi tafiya zuwa gona shahidin mu ila ila al-maidan ila al-haqli min ta yi aiki biyu ta yi jarra nam ila shukran ga ga maidan da haqli sannan kuma ta wajen ma'ana tana nuna intihaul gaya wato inda aikin ya tike ya kai karki eh macijiya insha Allah mashiya kuma zai iya tafiyan mace mai tafiya ko dabba mai tafiya duka mashiya ne labazi ne mushtarak ya bi ko yanzu rijin diyu an lisani sojan na saukowa daga kan doki ya zahabul khawfu an tifli shahid mu an lisani an tifli an حرف جر الإنسان الطفلي اسم مجرور بعن أن تاي أيكي بيوني na farko ta yi mene jarra na biyu kuma ku duba watan kaman ka ce ga tsoro ya taso ga doki sai ya zo ya wuce dokin tana nuna mene mujawaza tana nuna mujawaza an watan abu ya wuce daga kan wani daga wani zuwa wani abu kun gani abinda an take nuna kenan yatfu al-khashabu 'ala al-ma'i katakon na tafiya kan ruwa tafa ya tafu ya skudu samuru alal ard dan yace na faduwa kan kasa shahidin mu alal ard alal ma'i alal ard ala sai ka ce harfu jarri al ard da al ma ismu majrun bi ala to ala ta yi aiki biyu na farko ta yi mene ta yi jarra na biyu kuma ta nuna menene ta nuna istila ɗaukakuwa a yanzu da aka ce yadda bulkashi ba ma'i a cikin ruwan ne a ina ne a saman roko kaga a sama to kaga a kan ko a saman to ala abin da take nuna kenan mun banci wannan ko Allah ka samu dace afwan kafin mu ci gaba na so yin wani bayani inda ba mun ganta ɗazu ba to ka shi iya cewa inna ko kuma akwai inda in ka zo da irabi za ka ji an ce maka inna mushabbihatun bil fili inna mushabbihatun bil fili muhammadan sai ka ji an ce menene ismu ha wannan kuma kabar to yaya haka domin inna wanda ta tokidi harafi ne tokidi akwai kuma wata inna kaman ka ce inna muhammadun karimin kun ga ina nan to ina nan ba wai tana nufin harfi tokid ba ne no inna fili madi ne a nan akwai fili madi inna yayi nishi yayi numfashi irin na dabba mudari'in shi ya innu amrinsa inna ko inni kun gane saboda haka a nan inda muhammadin karim muhammadu ya yi numfashi irin na mene barewa inna sai ka ce fi'il madin kun yi alfati muhammadu sai ka ce fa'il karim alkaf harfu jarrin rim sai ka ce isin majrurun bilkaf asalin ibaran inna muhammadun karimin sai aka yi ibdalin alhamzan nan a sama da shi abin nan mene shi ne inna kai numfashi wa gunna miman summa nunan shudda gunna inna mudda sosai kwa a rikun sauratun lana iri ɗaya ne wasu likori ke dan bambancewa lokaci na mana ka ce a inna muhammadu inna muhammadin inna ne insha Allah eh insha Allah malam yana na cikin littafin kamar wannan miftahul la miftahul irab akwai shi ko zo da tab na kai kana yau dan yi tafiya da cikin jiga to yana da kyau mu nemi wannan littafin ina ne yanbahul kalbu fil bustan kare na haushi a cikin gona da kallon mujirin fisijini bai laifi ya shiga cikin kurkuku shahid mu filbustan fisijini fi ta yi aiki biyu na farko ta yi mene jarra lafzi kenan na biyu kuma tana nuna mene cikin abu kaman in a cikin turanci haka take shi yasa ake ce in tufidu azzarfiya tana nuna cikin abu tana nuna guri gurin kuma ciki mun fahimci nan ko in ka ce fil masjidi za mu fahimci a bayan masallaci ne ko a saman masallaci ko a ƙasa kaga kawai ciki ne kawai ko to fi tufidu az-zarfiyya mun fahimci nan ko kaga jar da majrur in ka takaita jar ko majrur kashar turfaki hatta bisikin na yanka apple da wuka ya takatal junud bisiyufi sojoji na yaƙi da takubba bisikin bisiyufi kaga ba'un nan ta yi aiki ko ba'un harfi jarrin as-sikin as-yu ism ma- ism majrurun bil ba'i ko ne to ba'un nan ta yi aiki biyu ta yi nuna mene ta yi jarra yaya kashartu ferewa shine kashartu na bare na fere filin daga nan ne aka samu kishra bawo nabu kishirtu baizin kishirtu lemon kun gani to aikin nan na yanka na bara apple da me kai kaga to feed me ne ma kashartu fakihata ma mene ma sikin ko kuma akwai kuma yadda take fa'idantar da isti'ana kamar yadda ka ce bismillahi suna fa'idantar da abubuwa da ya dama dai shi ma wannan zan dan ƙara bincika wani abu insha Allah ta'ala zan bayani cikin karatun mu insha Allah alja'izatu lisabiqi sakamako ga wanda ya riga ne ishtaraitu kuflan lil khizanati na sayi kwado dan taska lamu ta yi aiki biyu ta yi ma asabiki jarra da alkhizanati taska ta wajen ma'ana kuma ta fa'idantar da mene mallaka kamar ka ce alja'izatu sakamakon nawa ne ne na duk wanda ya riga kamar ka ce alkitabu li muhammad kaga ta fa'idantar da mallaka tamlik yujaru lismu idan sabaqahu harfun min hurufil jarri ana musuna idan wani harafi daga cikin harfa suka ganye shi wahiyar su ne ga sunan min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam akwai rubbama rubba akwai hanyoyi da dama insha Allah tafiji tana fa'idantar da wani lokaci takan fa'idantar da ma'a ba'un ko ma'a tare da kaza huruful kasami eh ana amfani da su tabbas eh wajen jarraba yin musu na jarraba insha Allah wa alaikum salam الجائزة مبتدا إيه، للسابق جاء مجرور الخبر in kai da irabi mai sauki na mutanen basara kenan ko mutanen ku ba sai ka kaddara aljaizatu sabitatun lisabiki to Allah ka sa mu dace ina ganin insha Allah za mu tsaya nan saura dai ko eh abin da yasa saboda akwai wani ɗan rubutu ne wanda zan mani shi gwari gwari wanda za a iya gane na ajin man'ut ko ina ne insha Allah eh ko yaman ka je insha Allah za gane shi shi yasa saboda kula da lokacin yanzu kawai za mu dan taba zuhuri ne kawai shi kenan sai mu abin nan insha Allah to abin da Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa eh wanda ne kuskure Allah shi fahimtar da mu kuskure ne kuma ba mu ikon gyarawa ina ko da ba mu ji ma za mu dan yi guda biyu